to amma sai dai mu gode wa Allah mu gode waɗannan shugabanni mu lizumci waɗannan abubuwa guda uku anin da na ambata soyayya dan Allah da gaskiya a cikin soyayya da kuma yin hidima saboda Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara tabbatar da rigadikanmu akan waɗannan abubuwa shananmu Allah ƙara musu karamomin lahira magana akan man salisu to wani abu ne da Allah shi ya san yanda ya kulla shi domin kamar da aka sani malam salisu ina zaton ba a daɗe da yayansa ba aka kawo shi makaranta wajen shauɗa almajiri domin kusan sai da ya wato zama mutum ya gada cewa ba shauɗa almajiri ne ya haife shi ba domin hata ko shayi ainihin duk tare aka yi mana da shi a gida ga baki ɗaya tare muke kwana tare muke tashi kuma har yau Allah bai raba mu ba. Ƙari a lokacin muna ‘yan ƙanana, mahaifiyata ta taɓa kiransa ta kira ni, ta ce to gashi nan ta haɗa mu da shi, ya zama ɗan uwana har abada. To, Allah ya sani kusan ina zaton ko musu ba mu taɓa yi ba, har kuma kawo wayo. to in ba al'amari na Allah ba ba abin da zai sa haka to kuma kamar da aka faɗa ya rayu tare da shi almajiri cikin yarda kuma gashi ya rayu tare da shi haruna shi ma cikin yarda saboda haka duk abin da aka gani ainihin na albarka tare da shi to ba za a yi mamaki ba ina gaya wa ɗansu mutane abokan zance na ce duk abin da ka ga mutum ya zama ko ya yi na alkhairi ko na sharri to yana da asali wani lokacin za ka ga mutum yana yin waɗansu abubuwa na sharri shi ma bai san dalilin da yasa yake yi ba saboda wancan asalin da ya tsosano to zai sa yi wannan dole ko ya so ko bai so ba yanzu ga shi malabi da ya dan faɗi waɗansu abubuwa wanda ba muhalli ne na a bayyana cewa da tsakaninsa da shi kaza kaza kaza ba amma duk mun san yadda kowa ya zauna da shi musamman waɗanda suka zama kusa da shi kowanne an za mu iya faɗin yadda suka zauna da shi saboda haka bayan shi in wani abu ya same su mu ba za mu yi mamaki ba kamar yadda bal'amu dan ba'ura malami ne wanda Allah ta baraka wa ta'ala da kansa yake ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah da kansa yace atainahu ayatina amma fan salaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi saboda tsananin bacewarsa sai ya zama shaytan ne yake bin sa ba wai shi yake bin shaytan ba kamar yadda larabawa suke wani tashbihi suke cewa wabal datun mugbaratun alwanu ka anna launa arziki sama'u gari ne ya turnike ya turnike ya turnike da kura kai ka ce launin da yake a ƙasa shine sama ma'ana sama ta turnike da kura to sai ya zama da dan a nuna balaga a cikin tashbihin sai aka ce kai ka ce ƙasa ce ta turnike da kura wato yanzu ƙasar ce take kama da sama saboda kura ba saman ce take kama da ƙasa saboda kura ba shi yasa Allah ya ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-gawi to saboda haka shi bal'amu din nan malamai sun ce a mazauninsa na ba da ilimi tawada dubu ce a kewaye da shi tawadan nan na masu neman ilimi ne waɗanda za su zo su zauna kowanne da alƙalaminsa in ya ji ilimi ya dangwala ya rubuta annabi musa sun taho za su shigo ainihin garin su mutanen garin kafirai suka zo suka same shi suka ce ya yi wa annabi musa addu'a allah ya halaka shi ya ce a ba zai iya ba suka ce a ai lallai ko kai ya ce a ba zan yi ba sai suka je suka kawo kuɗi masu yawa suka ba shi sai ya ce to shi kenan bari mu ya istihara ku je gobe ku dawo da gobe suka dawo ya ce na yi istihara amma an ce da ni karki suka ce daga yi so ɗaya ka sake sai ce to shi kenan ya sake istihara da suka dawo kuma yace to na sake istihara amma ban ga komai ba suka ce to ƙara mana sai ya ƙara ta uku yace na sake yi ban ga komai ba suka ce a to tunda ka gaba ka ga komai ba an yi dangi na sai ka yi yace to shi kenan ya fito ya zo zai yi addu'a idan zai yi addu'a ta alheri sai wa annabi Musa idan zai yi addu'a ta musiba sai ya yi wa kawunan suka ce ka san abin da kake cewa kuwa ya ce me kuka ji sai suka ce ai mun kuke wa addu'a shari ya ce to ai bayan da zan yi ni ma dole sai dai in yi haka abin kuma ba aiki na bane saboda abin da ya ci to da yawa wani yakan yi sharri saboda wani abu da ya ci ko da bai sani ba ba zai iya haka aka shirya sai an yi haka to saboda haka ne muna fata Allah kiyaye mu daga ainihin darjewa domin Allah tabaraka wa ta'ala gayuri ne kuma karimi ba yadda za a yi kabi na Allah dan Allah shi ko Allah ya kaɗe ka ya tsora ka akan hanyar fata Allah ba zai haka ba. Sharu Abdul Mumin sahibu zikir yake gaya mana cewa yana da karamcin Allah duk wanda ya fuskanci Allah da gaskiya to Allah ba zai bar shi ya mutu ba sai ya sada shi da gaskiya yace ko kafirai da kake gani masu bautawa gumaka in a zuciyarsu da gaske suke Allah suke nema suke lalibansa a nan Allah ba zai basu su mutu ba sai ya tsada su ainihin da gaskiya kafin su mutu amma in ka ga mutum ya mutu yana bautar wani Allah shi a zuciya da ba ya san ƙarya ne ba Allah yake nema ba yana yin shirmansa ne kawai amma in yana yi da nufin Allah yake nema da gaskiya to Allah ba zai bar shi ya tafi ainihin akan bata ba to bayan Allah ba a samun abin hannunsu sai ta waɗannan hanyoyin da na gaya muku guda uku idan ka bi ko ba wanda ya haife ka ma'ana wanda ya haife ka ko ba kowa ne ba sai ka samu in kuma baka bi ba kowa ya haife ka ba kuma za ka samu ba saboda kayan na Allah ne Allah kuma ya tsara ta yadda ake bi ainihin a samu. To alhamdulillah albarkar shi malarun tun yana raye kamar yadda kuka ji ainihin mun sami alhamdulillah. Domin ba ni zan yi bayani yadda muka zauna ainihin da shehi da yadda shehi ainihin ya rike mu ba. Amma dai kamar yadda aka ji nan walillahi alhamdu za mu gode wa Allah da yawa ainihin shi ta nemi shawara a wajenmu akan waɗansu abubuwa wani lokacin da kansa yakan taso ya zo har gida akan wata shawara da yawa waɗansu waɗanda suke can sun sani wani lokacin da su za a zo ko kuma wani lokacin ainihin a kira ni ko kuma wani lokacin shehi ya waya dan ni har nauyi nake ci ma wani lokacin sai shehi ya waya ce yana son gani na amma zai so sai ce a'a akar maka lahani zan in tashi in je in same shi wani lokacin ainihin yana kan hanya zai ce ina gida in na ce ina gida na san ni ma na kenan yake yi in na fito kafin in taho sai in same shi ainihin har yanzu to alhamdulillah ba abin da zamu ce sai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi kuma ainihin kamar yadda na faɗa waɗanda suka rayu tare da shi Umar Haruna da shi Umar Majid sun ga irin biyayyar da shi Umar Haruna yake ga shi Umar Majid idan shi Umar Majid yana zaune ba za ka ji muryar shi Umar Haruna ba ba ma za ka kai shi ya zo ya zauna kusa da shi ba har yanzu kusan zan iya nuna wa mutane inda shi almajiri ke zama a kofar gidansu da inda shi mal haruna yake zama in kaga shi mal haruna yayi magana sosai in shehi ne ya nemi ya magana sanan zai magana kuma duk abin da ya shafi halara ga baki daya shehi ne da ai wani abu ba tare da an rubuta ba to duk littafin abin da ake rubuta yana hannun shi mal haruna shi mal haruna shi yake rubutawa in wani kuɗi ne ma a hannunsa ainihin ake ajewa in wani za a ba shi za a ce ya baya ainihin haka suka zauna kuma ba sa yin tafiya inda ya mai nisa ce tare da shi malaruna saboda haka in shi ya yi tafiya shi malaruna yana gida in ka ga sun tafiya tare da shi mara to tafiya ce unguwa a cikin gari wacce za a fita yanzu a je a dawo to wanda a ƙarshe na to saboda haka ainihin alhamdulillah mu tare da ƙarancin shekarun mu mun ga yadda suka zauna kuma shi shi wani almajirin mun ga irin biyayyar da yawa shi ma tijani shau da almajiri wato ya ana ba da misali da shi wajen ladabi yana daga ladabinsu tsakaninsu da shehu man tijani wato bai taɓa zuwa kusa da inda shehu man tijani yake da takalmi a kafarsa ko da hula a kansa ba saboda al'adar ladabi a wajen bare bari cire takalmin da shi suka je kaula sai ga al'adar ladabi a wajen mutanen shirgal su kuma cire hula saboda haka za ka ga da yawa mutanen shirgal mutum za ka ganshi da babban riga ya sha riga da jamfa da komai amma kansa ba hula saboda yana gaban babba ba zai sa hula ba ballantana ya naɗa rawani to tun daga wannan lokacin shi ma tijani ba za ka gan shi da hula ko kuma a zo wajen taro shi ma a zaune shi ma ka gan shi yana zaune ba a in dai shi ma tijani yana zaune to shi a tsaye zai tsaya kuma dangane da hidima irin hidimar da ainihin shi ma ɗalaba jini da shi ma tijani abin ya isa shi ma ibrahim yan duna ya taɓa kai abin cewa lokacin da shi ya sa shi Umar Ibrahim Induna ya bude makaranta a Induna sai shi na almajirin zo dauki shi ma tijani ya kai shi ya ga makarantar da aka je za a yi sallama da shi sai shi Umar Ibrahim Induna sai ya kawo waɗansu kuɗi sai ya ba shi almajirin ce ga hadiyarsu a ba shi wannan kuma ainihin naku ne sai shi ya haɗa da wanda aka ce a ba shi da na shi ya haɗa waje ɗaya sai ya sa hannu a jihun sai ya sake ibo waɗansu kuɗi sai ya ƙara a kan wannan sai ya kama hannun shi mara ibrahim kan ne ce zo mu je wajen shi da suka zo sai ya ba shi man jani ce wannan hadiyar su malam ibrahim ce shi ya karba ya yi musu addu'a da suka fito sai shi almajiri ya ce shi malam ibrahim ne ce abinda isa nake muku a so nake ku yi albarka to ga shi ma yake ainihin No. Allah akbar. Hmm. Allah akbar. Hmm. To, ta hanyar haka dufa aka samu wannan albarka. Domin kamar yadda barista ne yake faɗa shi yana yawan faɗin albarkatu tushtara, albarka siyan da Akwai wata hikaya ta ƙarshe da nake son ƙare da ita. ta kai matsayin da duk itacen da ake kona a gidan shema jijani daga nan gidan shema almajira ake kai shi sai dai idan itace ya kusa karewa a aiko a gashi a ce ice fa ya kusa karewa shehi mala haruna allah kara masa yarda shi shehi yake ba kuɗi ya kai wa alhaji musa alci alhaji musa alci yana da babban mota ta katako shi kuma shi zai zai so itacen ciko ainihin a kawo idan an kawo itacen shehi zai kira duk almajiran da suke nan a dau itace a jiya kan gidan shema da jani idan aka ga ba mutane da yawa shehin da kansa yake dan mu ya dau itacen a ka ainihin ya tafi ya kai an ce akwai wani dan kura da ya ga ainihin shehi da itace a ka zai kai cikin gari sai ce a malam muna nan za ka ɗauki itace ya ce wallahi ainihin ba za ka sake ɗaukan itace ba sai ya je ɗauko kura wadda ban sani ba nan a kaduna ko an irin ta a wadda ake ce a malanke irin bodin mota in an cire shi to sai a dinga zuba kaya a kai to kullum sun an kawo itace shi yake zuwa a loda kan wannan kura a tura adin aje a kai ƙarshe wannan aikin da ya yi sai da ya masa amfani ranar da mutuwarsa ta zo ga shi ba zakir ba amma sai aka ji yana ta zikiri yana ta zikiri har da ya fita saboda wannan hidima da ya yi to saboda haka irin bayan Allah lamarin su yana da ban mamaki kwarai da gaske kwarai kwarai wato ainihin zance yana da yawa ainihin lokaci kuma ya yi kanan amma na tabbata abubuwan da aka ji ainihin Allah ya amfani mu da su alfarma na sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai da kowa gida lafiya waɗannan bayan Allah Allah ya ƙara mana albarkar su ‘yan uwanmu waɗanda ba su fahimci al'amura ba Allah ya fahimta da su, Allah karkaba kowa ainihin ya tafi akan kuskure, Allah ka gyara kowa, ka gyara ainihin soyayya tsakaninmu, Allah ka cire mana ainihin hikiri da gaba da zunde da keta da mugunta da lalacewa ainihin alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tsara wa ainihin shahannan mu karama. Allah ya ƙara mana soyayya gare su da biyayya gare su alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin yan uwa mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh